ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يومنا شابيو قوتا المحرم hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da ishirin da bakwai ga watan shidda shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda wannan shi ne karatunmu na talatin da shidda ko? muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin arrahiqul mahbub mala ya ce almarhalatul ula zanko na farko min jihadi da'wati ila Allah daga cikin yin jihadi na kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala الرئيل الأول اللي قام ذاك الرئيل الأول جماعة نفركو su ne arra'il da waga ta farko wa kana malam yace ya kasance min at-tabi'i daga cikin abin da yake adabiyance an ya'riba ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gittu ya bujiro da al-islam musulunci awalan da farko ala alsaqin nasibi a bisa mafi liƙuwan mutane da shi min alibaitihi daga cikin mutanen gidan shi wa su da kuma abokan shi mana da biyance dama wato abin da ka fara da shi za ka fara ne da gidan kuma za ka fara ne da wanda ya fi kusa da kai kafin ka yi da wanda yake nesa da kai ko? komi mutum na fara ne da gida an an karba amma ba a karba ba dai mutum zai farawa da gida ya zamanto kaman zakaran gwajin dafi ne abin zai karbi ko ba zai karbi mutane san yarda ko ba za su yarda ba sai mutum ya fara da matar shi da ɗiyan shi ya fara da dangin shi ya fara da kuma abokanan shi haka dai waɗanda ya yi cuɗanya da su to shine malam ya ce ya kasance daga cikin abin da yake ɗabi'ance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara da gwadin musulunci da bujiro da musulunci ya tallata addinin musulunci akan wanda ya fi kowa da shi daga cikin mutanen gidan shi da kuma ainihi a makkan shi da abin nan amannan shi to fadawa musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ilal islam ya zuwa ga musulunci wada'a ilaihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira zuwa gare shi كل من توسم فيه الخير dukkan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hango alkhairi a cikin shi ya hasashe shine tawassama na bi zalika laayatin lil mutawassimin at-tawassum shine wato cinkaye da hange to manzo Allah ya kira zuwa ga musulunci dukkan wanda ya hango alkhairi cikin shi ma'ana da manzo Allah ya ga wannan mutumin in ya ga alkhairi zai karba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi cewa ka musulunta ka bar shirka ka bar bauta ma gumaka ka bar wannan maguzancin da ake yi mimman ya arifu daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani wa ya arifunahu kuma su ma sun san shi to daga cikin su duk wanda annabi alaihi salatu wasalam ya cinkayo ya hango wato alkhairi da karbar da'awa da karbar musulunci gare shi sai manzo Allah ya kira shi zuwa gare shi يعرفهم wanda mazala ya san su bi hubbil khair wa hubbil haqq wal khair da san gaskiya da kuma san alheri to duk wadanda annabi alaihi salatu wassalam ya san su da wannan annabi alaihi salatu wassalam yana gwada musu musulunci kuma ya kira zuwa gare shi wa ya'rifunahu wadanda su kuma sun san annabi sallallahu alaihi wasallam bi taharri sidqi da hasashen gaskiya su annabi alaihi salatu wasallam sun san shi da cewa annabi ne wanda yake kokarin mi yin gaskiya cikin duk al'amarin shi wasala da kuma abin kwarai da abin da yake na kwarai ne nagarta ne to zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shi to ɗabi'a ce ta manzo Allah sun san haka yake su ma sun san shi cewa duk abin da yake akan shi to abin kwarai ne ma'ana sun yarda da ɗabi'un shi sun yarda da halayen shi muna ganewa ko shi yasa shi kuma tun da ya san sun amince da shi sun yarda da shi kenan yardar da suka yi da shi tana nuna su mutane da waɗanda suke neman mi alheri suke neman gaskiya tun da har sun yarda da cewa mutumin kirki ne. to su kuma sai manzo Allah ya ware su yana gwada musu cewa fa to ga abin da ya faru ga abin da ake ciki yanzu yanzu fa ya sanin da suka mai ya tashi daga nan yanzu fa ya zamanto ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ga kuma sakon da Allah ta'ala ya turo shi da shi ya kira mutane zuwa ga kare ta Allah subhanahu wataala da bauta fa ajabahu min haula sai daga cikin waɗannan din waɗanda suka san shi ya san su suka karba allazina waɗanda lam tukhalijhum bata cuɗanye su ba ribatun ko kwanto qattin da ake bi azamatin rasuli sallallahu alaihi wasallam game da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jalalati nafsihi da kuma girman da ke ga zatin annabi alaihi salatu wasallam ba su taba kokonto ko shakku game da matsayin manzon Allah da girman shi ba tun can dama suna ganin girman shi suna ganin matsayin shi suna ganin wannan babban mutum ne ba karami ba wa sidqi khabari kuma ba su taba shakku cikin gaskiyar zancen manzan Allah duk abin da ya bada labari sun yarda to jam'un jama'a da yawa su ne fa'il na fa ajabahu muna ganewa ko fa ajabahu min ha'ula'i jam'un kenan yawa dan wasu jama'a wani gungu daga cikin waɗancan mutanen waɗanda ya san suka san shi waɗanda su saba shakku game da gaskiyar shi ba ba su saba shakku game da girman matsayin shi ba urifu wanda aka san su tarihin islamiyyi a cikin tarihin musulunci bisabiqina al-awwalina da ainihi magabata na farko gungu na farko waɗanda suka riga kowa karba addinin musulunci wa fi muqaddimatihim a cikin na farkon su listin ce malam zai zano mana to amma cikin muqaddima na farkon su na gaba gaba wanda aka fara da shi zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minina ummul mu'minai خديجة بنت خويلد خديجة هي خويلد ita ce ta farko ita ta fara musulunta ita ce musulmi ta biyu a tarihin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce musulmi ta biyu ba namiji ba ina zuwa kamar yadda ya gabata manzala yana gaya mata ta ce a wannan alheri sarrafa kenan kaga mata abin da aka san su da su ke an san su da karban gaskiya da kuma kokarin yin aiki da gaskiya a lokacin da gaskiya ta bayyana mijin ke zo muke da gaskiya cewa ga yadda al'amari yake na addinin musulunci to kamata yayi ki riga kowa samun wannan alherin kafin wani ya runguma wannan alherin ya karbe shi ke ya kamata ki karbi wannan alherin wanda Khadija bata tsaya tana kokonto ko shakku ba kawai kai tsaye ta karba wa maulahu na biyu shine yantaccen bawan annabi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn haritha zaid dan haritha ibn sharahil al-kalbi dan sharahil dan bani kalb muna gane ku to shine mutum na biyu shi ma kaga yantaccen bawa ne ba wani mutum ne mai matsayi ba ba wani mutum ne mai daraja a idanun mutane ba bawa ne wanda aka yanta shi abin da yake nuna addinin musulunci ba ruwan shi da wani ba ruwan shi da wani duk wanda ya karbe shi to ana maraba da shi saboda ba san irin alherin da Allah ta'ala ya ake tare da shi ba ballantana a nuna mai wariya ko a nuna mai bambanci ko a nuna mai kiyayya ko kyama duk wanda ya zo ya karba addinin musulunci to addinin musulunci yana maraba da shi don haka mutum na uku shine bawa daga cikin bayan Allah waɗanda Allah ya mika bautarsu ga hannun mutane ya karɓi wannan addinin musulunci wa da kuma ɗan ɗan uwan baban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Ali da Abi Talib ya ga masu yarda shine mutum na nawa shine mutum na hudu bayan annabi ko awu wa kana sabiyan a lokacin ya kasance karamin yaro ne ya ishu yana rayuwa fi kafalatin rasuli sallallahu alaihi wasallam a cikin renon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karkashin kulawa ta annabi alaihi salatu wassalam saboda kane ne ga manzon Allah da baban shi da baban manzon Allah uwa ne uba ne suke to an ce ma ya dauko shi ne sakamakon ya ga nauyi ya ma dan uwan baban shi yawa in ce bari ya rage mai aiki shi da iyali ya mai yawa bari ya dauko guda daga cikin iyalin shi bayan manzo Allah ya aure sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko shi ya kawo shi gidan shi a inda yake rayuwa da shi da Khadija to shine mutum na na hudu yana karami kaga musulunci ya wara ne da mutane kala kala mata bayi kananan yara abin da yake nuna musulunci yana kare hakkin kowa ya ba kowa hakkin shi kuma ya ba kowa matsayin shi ko musulunci bai rena kowa bai rena mace ba duk wanda yace musulunci ya rena mace karya yake ma Allah babu addinin da ya ba mace hakkin ta kamar musulunci haka bayi bayi ne bautar da turawa suke so su kashe ta sai babu ita su hana ta to ita bautai ga bawan ya musulunta ba ce mai a'a koma baya abu ne na ɗiya ka bari har ɗiya su su kada wurin sannan kai ka shigo annabi sallallahu alaihi wasallam bai kulla wannan kofa ba ya bar ta bude saboda kiyaye haƙƙin bayan da nuna ma bautar da ake a musulunci ba bauta ce irin ta zalunci ba ba irin ta cuta ba bauta ce irin ta mi kiyaye haƙƙin bayi manzo Allah bayi yana ce musu ikhwanukum khawalukum ‘yan uwanku ne kuma waɗanda suke cuɗanya da ja'alahumullahu tahta aidikum Allah ya sa ya su karkashin hannu wa man ja'alahullahu tahta akhihi duk wanda Allah ya sanya shi karkashin dan uwan shi falyut'imuhu mimma yat'am ya ci da shi daga abin da yake ci wal yulbisu mimma yalbas ya sanya mai irin suturar da yake sanyawa wala tukallifuhum ma yaghlibuhum kada ku dora masa aikin da ya fi karfin su fa in kallabtumuhu fa'inuhu idan kuka dora masa aikin da ya karfin su to ku taimake su ga ƙananan yara su ma su ma musulunci ya kiyaye an ba da labarin musulunta su tare da cewa musulunta su ba wani abu ba ne a zahiri mai muhimmanci saboda ba su kai na za su musulunta ba ma karamin yaro ne bai balaga ba kaga bai kai na za a rubuta mai lada ko zunubi ba amma duk da haka nan ka taba jin an zano waɗanda suka fara musulunta ba a zana yaro ba kamar sayyidina ali sai an sanya shi a ciki saboda nuna ma musulunci yana kare haƙƙin yara saboda haka duk haƙƙoƙi gaba ɗaya babu wanda ya kare ma masu shi haƙƙoƙinsu gaba addinin musulunci zai dai tallace da da'awa irin ta arna domin su bata mu musulunci suna suke yadawa kawai don su bata suna addinin musulunci amma ba dan abin na gaskiya ba ne idan an samu wani namiji ya cuci matar shi sai a ce kawai ai maza zalunta matarsa ko an samu wani ya kuntata ma dan shi dan me ba kawo da yawa sai mutum guda ka kawo dubbai muna ba za ka kawo ba mutum guda in yi abu ba ma mutum dubu hukunci ɗaya ma saboda shi ba ma mutum goma hukunci ba wale miliyoyin mutane kada ka duk ƙarya ce kawai yawa kamar yadda su ma mata ana samun waɗanda suke cuta mazan su sai a ce duk mata haka suke ko a samu yaron da ya kashe ubanshi za a ce da yara haka suke shi da yake haka amma sauran yara da ba ga uwayensa nan na rayuwa ba me yasa ba ce sun kashe uwayen nasu ba Allah ya samu dace wa sadiquhu hamimu da kuma abokin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake amini cikakken aboki wala sadiqun hamim abubakar ne siddiq shine abubakar siddiq aslama haula'i waɗannan mutane gaba dai sun musulunta su hudu kenan ko fi awwali yaumi da'wa a cikin farkon ranar da aka fara kira zuwa ga addinin musulunci jiran nan suka musulunta sun ma na shekwa abubakar sannan abubakar ya samu ƙarfi ya samu kuzari ya samu nishaɗi iddawata a wurin kiran mutane ilal islam ya zuwa addinin musulunci ya ji ƙarfi ya je yana iyawa inda mutum ne mawadaci ba talaka ba yana da wadata yana da kuɗi to sai ya ji yana da ƙarfi bari ya yi amfani da ƙarfin da Allah ya mai domin shi ma ya samu ya gayyato waɗansu mutane su zo su karɓi wannan addinin musulunci wa kana rajulan sai ga bakar ya kasance mutum ne ma'lafan wato mutum ne wanda yake da abin nan ƙoƙarin jawo hankalin mutane muna gane shi ne ma'alaf fa'allafa bai na kulubi mutum ne mai ƙoƙarin tattaro mutane yana da wannan ƙoƙarin ka iske jama'a wurin shi muhabbaban kuma mutum ne wanda yake abin da ake son shi ake kamnayya sa'alin ko mutum ne mai sauyin kai to don da ya samu waɗannan abubuwa kaga ya huta a ce kana son mutane sa'an nan kuma mi kana son ka ga taron mutane sa'an nan kuma kana da saukin kai baka da taurin kai baka da wahalar lamari kana iya zama da kowa kowa ka mu'amalance shi da gwargwadon hankalin shi to sai na bakar haka yake to kaga sai ya samu mutane la khuluqin kuma sai na bakar ma abucin ɗabi'a ne ma'ruf ɗabi'a wa ma'rufin kuma mutum ne ma abucin alheri yana da ɗabi'u masu kyawu sannan kuma yana da kyauta to mutum mai son mutane ga hali na kwarai sannan kuma ga kyauta ai shi kenan ya gama da mutane domin kana ya zamantowa kana son mutane kan amma ba ka da alheri kawa da wanda za ya zuwa majalisar ka to ya taho da dan fake na shayi amma ba nan ba za a za mushi ba majalisa ce kowa ya ci da kanshi amma zai kokarin tara mutane amma dai kowa ya ci da kanshi kowa ya ta kanshi to shi abubakar ba haka yake ba yana da saukin kai yana da ɗabi'u masu jawo kuma ga kyauta ga alheri wa kana rijalu qaumi ya kasance mutanen mutanen shi mazaje ya tunahu suna zuwa wurin shi wa yalifunahu kuma suna sabo da shi suna hadewa da shi suna sarewa da shi ka zo ka iske shi da shi da su gaba daya babu wani abu babu wani bambanci da zaka ganewa tsakanin su li ilmihi saboda Allah ya bashi ilimi yana da ilimi na zamantakewa da mutane kasan zamantakewa zama da mutane shi ma ilimi ne rishin ilimi shi ke sa ba wai karatu ba wannan a wannan rayuwa ce wata baiwa ce da Allah yake ma mutum kyauta ce ta musamman kuma ana iya koyanta cikin addinin mu da addinin musulunci da ya koya to wani ba koya yayi ba sai ka iske ya hima wanda ya koya abin iya zama da mutane saboda mutane za ka ga wani ya iya zama da kowa wani kuma akwai waɗanda kaɗai yake iya zama da su da an samu sabanin su to ba ya iya zama wani kuma ba ba zai iya zannawa da kowa kuma ya kiyaye addinin musulunci kuma saboda mi kowa ya gane addinin musulunci shi yasa sai ya zanna da kowa don kowa ya gane ya addinin yake to wani ko ba ya iya shi wani ya san ya zo ya zanna da ire-iren shi ne za a zama wani ba ya kara wani kawai dukkan mu cikakki ne shi kenan to shi kuma zama so ake in kuka zanna wani ya kare da wani wani ba ya zama da kowa shi saboda yana malami sai malamai wani dan kasuwa ne bai ya zama da kowa sai yan kasuwa wani almajiri ne bai ya zama da kowa sai almajirai to ana son mutum ya zama tutera ko ina kowane wuri ka iya zannawa ko ina ka gwada halinka ka gwada ɗabi'arka irin yadda sayyidina abubakar yake kaji an ce ilimi saboda yana da ilimi wani ilimi ne ke gare shi aka gaba ilimin addini bane saboda lokacin ina ilimin addini yake ba ma fara ba bare ya ce yara mai ilimin addini wani jawarci ne saboda karanta shi ɗan kasuwa ne kaga an kana da zuciyar abin nan kasuwanci da aiki kaga sai ka rabo shi ka ci bashi a baka kaya bashi ka je ka saido ka kawo kuɗi azama talla wani abu da ya kama da wannan ko wa husni mujalasatihi da kuma kyakkyawan zamantakewar shi shi yasa mutane suke zuwa wurin fajala ya da'u to sai sai na bakar ya shiga kira man yafiqu bihi duk wanda ya amince da shi duk wanda ya yarda da shi min qaumi daga cikin mutanen shi kamar yadda kaga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama an ce min mai ya'rifuhu wa ya'rifunahu daga cikin wanda manzo Allah ya sani kuma su ma sun san shi to shi ma Abubakar daga cikin wanda ya amince ya yarda da shi daga cikin mutanen shi sai ya shiga kiran shi min man yakhshahu daga cikin wanda yake zuwa ya rihi mai majalisa yana zuwa majalisan ya cika wuri to duk wanda ya gaba kowa ba sai waɗanda ya ga kaman ba su da matsala kan sun dama majalisa haka ne ko za ka samu wani mai saukin kai ko za ka samu mai wahalar al'amari to duk wanda ya ga ya amince da shi yana da saukin kai yana iya karban wannan to shi kenan sai ya gwada mashi wa yajlisu ilai da wanda yake zama zuwa gare shi sakamakon haka fa aslama bi da'awatihi sai suka musulunta da dawar shi Usman ibn Affan al-Umawi Usman dan Affan dan kabilan Bani Umayya surikin annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda zamu zo magani nan gaba babban bawan Allah wanda Allah ya ba dukiya kuma ya ba shi ilimi Usman dan Affan kenan sai na Abubakar ne ya gwada mai musulunci ya karba kuma kenan kaga ya riga sai na Umar musulunta kenan ko wa Zubairu ibn al-Awwam da kuma Zubairu dan al-Awwam al-Asadi dan bari Asad shi kuma wannan kane yake shi ma gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbashin manzo Allah ne domin da mahaifiyar shi da mahaifin manzo Allah uban su guda dan gidan Safiya ne to ake nan kane yake ga annabi alaihi salatu wassalam shi ma ya musulunta ne sakamakon sayyidina Abubakar ya kira shi zuwa ga musulunci mutum na uku wa Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman dan Auf shi ma ya musulunta ne sakamakon sai na bakar ya kira shi zuwa ga addinin musulunci imanin babba ne daga cikin manyan mutane wa sa'ad ibn abi waqqas da sa'ad dan abi waqqas az-zuhriyan waɗanda suke yan banu zahra ko yan banu zuhra wa talha ibn ubaidillah da kuma talha dan ubaidillah at-taymi dan bani taym kaga waɗannan su hudun nan da suka musulunta ko? ko kuma su biyar suna ɗaya daga cikin kashi biyar ɗin al'ashar al-mubasharu na biljanna mutane guda goma da mazala yake zan kira sunan zai na ce masa yan aljanna ne waɗannan su ne ɗin abubakar yana ciki kaga shi ne na shidda ko to saura guda hudu wanda za mu ganin su nan gaba insha Allah to duka waɗannan mutane sai na bakar shi ne kira zuwa ga addinin musulunci kuma suka karɓa suka shigo cikin addinin musulunci saboda bi saboda ƙoƙarin shi makana haula in nafaru tsamaniya da waɗannan jama'a guda takwas suka zamanto allazina sabaqun nasa su ne waɗanda suka tsere ma mutane suka riga mutane musulunta هم الرئيل الأول وسون جماعة نفرقوا وطليعة الإسلام كما سوني قوش مسلنج أنا سوني ينفرقوا نكربا دين المسلنج haka ne ko? yawa summa malam ya ce summa tala ulai sa'an nan ya biyo bayan waɗannan guda takwas ɗin aminu hadhihi al-umma amintaccen wannan al'umma abu ubaida shine abu ubaida amir ibn al-jarrah amir dan al-jarrah min bani al-haris ibn fihr shi kuma yana daga kabilan bani al-haris dan fihr daga can ya hito shi kuma kenan shine cikon na nawa na bakwai na al-asharatul mubashshiruna bil janna shi ma ya musulunta ne sakamakon da'awar sayar da abubakar ya kira shi zuwa ga addinin musulunci a gaida abubakar abubakar ya yi kokari wa abu salama da kuma abu salama a ɗauke wannan ya huce abu salama mun sai da abu salama yake da annabi ko ɗan wa annabi ne ko akhuhu min ar-rada'a dan uwan shi ne na shan nono sun sha nono wuri guda daya da shi da annabi so ya bada ta shayar da su ko sannan kuma sa'adiyya ma halima ta ƙara shayar da su can sun sha wuri guda kuma sun ƙara gamuwa sun sha ibn abdul asad da abdul asad al-makhzumi dan bani makhzum ne shine mutum na nawa na goma kenan ko ga takwas ga amina hadhihi umma na tara to shine na takwas a shine na goma wa imra'atuhu ummu salama da kuma matar shi ummu salama wacce daga baya ta zaman to matan manzo Allah wallahi alaihi wasallam bayan an kashe shi kamar yadda zamu gani bayan an kashe shi a yakin Uhud haka ne ko wal arqam ibn abil arqam mutum na goma sha biyu kaga dai har yanzu an samu mi an ƙara samun kallabi tsakanin rawun nan an samu ummu salama ita ce ta goma sha ɗaya wal arqam ibn abil arqam al makhzumi mutum na goma sha uku shine al arqam dan abil arqam haka ne ko na goma sha ɗaya muke son cewa ko na sha biyar وعثمان بن مذعون الجمحي لعثمان بن مذعون الجمحي na kabilan banu juma mutum na goma sha nawa kenan wa kohu kudama wa abdullahi da dan uwan shi kudama da abdullahi wa ubaida ibn al-harith da ubaida dan al-harith ابن عبد المطلب دان عبد المطلب ابن عبد مناف دان عبد مناف وسعيد بن زيد العدوي متن نقوم الشا شدة نشا نشا هو شا بيار نشا بقول لكم إيه هكذا أخوه قدامة دا عبد الله كو ومتن نقوم الشا بقول شين سعيد بن زيد العدوي سعيد بن زيد العدوي wanda yake siriki ne ga sayyidina Umar shi ma yana daga cikin mutane guda goma da aka yi masa albishir da aljanna in kai an ce sa'idu cikin su akrim bi talhata wa zubairi wa sa'adi wa sa'idi wa bi abid arrahman wa abi ubaida ziddiyanati wa tuqa su ne ga sunan guda goma to da kaji an ce sa'idu to wannan ne sa'idu ibnu zaid al-adawi nan bani adini muna ganewa ko wa mar'atuhu da kuma matar shi ta goma sha takwas kaga dai har yanzu an ƙara samun mi Fatimatu bintul Khaffaf wadda ake ce ma Fatima diya Khaffaf al-Adawiyya ita ma al-Adawiyya ce ukhtu Umar ibn al-Khaffaf ya uwa ce ga Umar dan Khaffaf radiyallahu ta'ala anhu ita ce ta goma sha nawa sha tara ko? sha takwas ne ba sha tara ba ko sha takwas wa khabbab ibn al-arat kuma ita ita ce mabarin musulunta ma umar kamar yadda za mu zo magani nan gaba wa khabbab ibn al-arat tamimi da khabbab dan al-arat shine mutum na nawa na goma sha tara kenan ko at-tamimi dan bani tamim وجعفر بن ابي طالب da kuma Ja'far dan Abi Talib yanzu dan wa Ali ya kare shigowa kuma wannan uwa da uba dai suke da sayyidina ali wa imra'atuhu asma'u bintu umais da kuma matar shi wadda ake ce ma asma'u ya umais ita ce ta nawa ta 20 daidai ta daya وخالد بن سعيد بن العاص الأموي ده خالد بن سعيد بن العاص شما بن بني أمية ne mutum na 22 wa mura'atuhu da matash wadda ake ce ma amina bintu khalaf ya khalaf sun ba akuhu mutum na 29 da uku ko? auwa akuhu dan uwan shi عمرو بن سعيد بن العاص عمرو بن سعيد بن العاص وحاطب ابن الحارث الجمحي ده حاطب بن الحارث الجمحي وامرأته ده كما ما تشي فاطمة بنت المجلد فاطمة ودا كتشمت يا المجلد وأخوه الخطاب ده كما دون وشأ الخطاب ابن الحارث بن الحارث مثلنا نوكي كده 20 da nawa wa imra'atuhu da kuma matar shi fukaiha wadda ake ce ma fukaiha fukaiha tasdiri ne nami tasdiri ne nami na fukaha fukaha me fukaha labari mai dadi ga tana ma ana kiranta da awwa ana kiranta da fukaha labari dai wani labari wanda mai dadi mutum da ya kirkira abin shi mai dadi mai ban dariya ko mai ban mamaki da wani tausayi da ma kamar dai yadda ka san gatana to fukaiha bintu yasar ya yasar wa akhuhu mu'ammar da kuma dan uwan shi mu'ammar ibn al-harith dan al-harith shine na nawa na 30 dare ko 29 ba daya wal muttalib bin azhar zuhri da kuma al muttalib dan azhar az-zuhri wa imra'atu da matar shi ramla bintu abi auf ya abi auf wa nu'aym bin abdullah ibn an-naham da kuma yayin da Muhammad Abdullah ibn an-naham shine na 31 ko da bi ne al'adam wa ulai kullum qurashiyuna wadannan dukkan su qurayshawa ne dukkan su min butuni afkhari shatta amma min butuni daga cikunna ne na afkharin cinyoyi shatta daban-daban muna ganewa ko min qurayshin asalin su da qurayshawa ne amma qurayshawa gida-gida ne kuma haka yawa laraba da kake ganin su gida-gida ne akwai ba laraban da da yaji da larabi na magana to zai gane cewa nan ba nasu ba ne kamar yadda kai ma da ka ji wani na hausa ka san ba hausa gidanku ba ce ko ba ta garinku ba ma ce amma hausa yake ko ba gaba za ka je na hausa kamar ya duro daga sama ba irin taku ba ce amma kuma hausa yake sautinta da dirinta da yadda ake ta ba iri ne bane da naku garin ne ta ba iri ne bace to su ma laraba haka su kamar ganin su jajawar haka nan su ma tsakanin su haka ka duk kabi duk yaren duniya haka su ko turawa ko turawa haka su turancin amurka daban na ingila daban faransan faransa daban faransan belgium daban kana jin bambanci duk kabilan duniya haka su to hausawa ma haka su bari mu tsaya ga kanmu kaga da kaji ba gobiri daban baka tsine daban ba adare daban ba are daban baka tsine daban baka ne daban in an shiga Najeriya aka ga ba daurayi daban kowa da irin hausar shi kuma gobirawan ma ai gida gida ne su kansu gobirawan ma da wani ya ji ya san wannan ba na wuri kaza bane inda ya san tarihi su ma katsinawan hakan hillani ma haka nan buzaye ma haka nan kowace kabila haka to su ma laraba haka su muna ganewa ko amma kai da gare su tunda an ce laraba ne sai kai riban kawai ko kaji malam yace daga cikunna daga gidaje suke daban-daban amma dai da asalin su Qurayshawa ne kamar da da asalin mu Bahaushe guda ya yi mu ko awa amma muka zangi mi muka zangi rarrabuwa gwargwadon yadda muka samu kambu sai yaren ya canza Allah ya samu dace wa min as-sabiqin al-awwalin daga cikin magabata na farko ila al-islam ya zuwa musulunci min ghairi quraish ba tare da quraishawa ba abdullahi bin mas'ud al-hudhali abdullahi dan mas'ud dan banu huzayl kaga wannan wato ba ba quraishi bane abdullahi dan mas'ud da wanda ka sani wa ana abdullahi bin mas'ud حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق ko ba haka ba ko ba shi ya rawaito shi ba ko ba ba kurai shi bane dan banu huzaili ne balarabe ne amma ba dole sai kana ba kurai shi kake balarabe ba yawa ka zama balarabe amma ba ba kurai shi ba maka samu wannan darajar ba wannan daraja wanda ya samu kanshi albarkacin manzo Allah kaga sai ya kara daraja yawa wa mas'udu da kuma mas'udu shine mutum na nawa kenan talatin da nawa to talatin da wuri kenan ko wa mas'ud ibn rabi'a al-qari da kuma mas'ud dan rabi'a al-qari na nawa kenan shine na talatin da hudu wa abdullahi bin jahsh da abdullahi dan jahsh al-asadi wanda yake dan bani asad wa akhu da dan wanshi abu ahmad ibn jahsh wanda ake ce ma abu ahmad dan jahsh me ma'ana jahsh ha menene ma'anar jahsh sunan dabba ce daga cikin dabbobin da kowa ya santa ita dabbar tana da suna kuma a cikinta ke da wani suna ɗan jaki ne ake ce mashi ko ɗan doki ɗan ƙaramin doki ɗan dukushi to shi ne jash da larabci shi ake ce ma jash wa bilal ibn rabah da bilal ɗan rabah shi ne mutum na nawa 37 al-habashi bilal dai wanda muka sani ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma wa suhaib ibn sinan ar-rumi da suhaib dan sinan ar-rumi barumi wa ammar bin yasir al-utbi ko al-ansi da ammar bin yasir al-anasi wa abuhu yasir da kuma baban shi yasir wa ummuhu sumayya da mahaifiyar shi sumayya wa amir bin fuhaira da kuma amir dan fuhaira mutum na nawa kenan na 40 daidai ko 42 ma kenan duka waɗannan sun musulunta ne farkon farkon musulunci wa mimman sabaqa ila al-islam daga cikin wanda ya gabata zuwa musulunci minan nisa'i daga cikin mata ghairu man taqaddama dhikruhunna banda wanda ambatan su ya riga ya gabata ummu ayman mamma ayman barakatul habashiyya maraka al habashiyya ya habasha kaga wannan ita ma mace ce wa ummul fadli da kuma mamman fadlu ina ganewa ko mamman fadlu lubabatul kubra lubaba babba bintul harith ya harith al-hilaliya ya bani hilal zaujil abbas mata abbas ita ce owa abdullahi bin abbas ibn abdul muttalib dan abdul muttalib wa asma'u bint abi bakar da kuma asma'u ya abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu anhum Allah ya kara masa yarda baki daya waɗannan mata ne malam ya kawo mana guda nawa guda uku waɗanda su ma cikin waɗancan yanzu an samu arba'in da nawa kenan an samu mutane arba'in da biyar waɗanda suka karba addinin musulunci haula imanan yace waɗannan guda arba'in da biyar ɗin ma'arufuna bisabiqin al-awwalina su ne waɗanda aka sani da marigaya ko magabata na farko zuwa ga addinin musulunci waɗanda suka gabaci kowa waɗanda suka riga kowa musulunta wa ya malam ya ce yana bayyana ba da tatabbu'i bayan bibiya wal istiqra'i da kuma ainihi bin diddigi dima nasu daya التتبع والاستقراء duk ma'anarsu guda ne shine bin diddigi bincike bin abu ɗaya bayan ɗaya neman sanin abu shi ake cima istiqra to ya bayyana cewa anna adadal mausufina lalle adadin waɗanda aka siffanta su bi sabqi lil islam daga bata ya zuwa ga musulunci wasala ila mi'atin wa 30 rajulan wa imra'a sun kai mutum ɗari da talatin maza da mata ba rawanin da biyar ba a wannan lokacin farkon bayyanan musuluncin ma an samu kusan mutum ɗari da talatin sakamakon mai jarumta ta wadda wanda ya musulunta kokari yake ja wani kuma alheri ne ba za ka bari kai kadai ka kadai ta da wannan alherin ba sai ka yi kokarin kiran wani shi ma ya zo ya karbi wannan alherin abinda aka yi ta yi kenan malam ya ce walakin la yu'rafu bi sai dai ba a iya sani a takaice annahum cewa lalle su kullahum dukkan su sun musulunta qabla al-hijrati bid da'wa qabla al-jari bid da'wa gabanin bayyana da'awa suka musulunta ko ko tun ana koye ne aw ta'akhkhara islamu ba'd ko ko musuluncin sashen su ya makara ne ila al-hijra ila al-jari biha ya zuwa lokacin da aka bayyana kira zuwa ga addinin musulunci to amma dai ya tabbata cewa farkon wato musulunci to lalle ya samu adadi masu yawa don musulunta sun mika wuya ya zuwa ga Allah subhanahu wataala sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matashin karatu na gaba shine as-sala sallah wa min awail ma nazal mala yace daga cikin abubuwa na farkon da suka sabka min al-ahkam daga cikin hukunce-hukuncen musulunci al'amru bis salah umarni da yin sallah qala ibn hajar mala ibn hajar yace kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance qabla al-isra'i gabanin isra'i yusalli yana yin sallah qat'a yankakkiyar magana babu shakku cewa tun kafin a yi isra'i tun da isra'i ne aka wajabta mai sallah to tun gabanin haka ma yana sallah wa kadhalika ashabuhu haka ba sahabban shi suna sallah tun gabanin a yi isra'i da mi'raj muna ganewa ko lakin ma yace sai dai ikhtulifa an yi sabani hal furiza shay'un shin an farlanta wani abu an yanke an ce ga sallolin da za a yi lokacin sallah kaza ga yadda za a yi lokacin sallah kaza ga adadin da za a kabla as-salawati al-khams gabanin salloli guda biyar min as-salawati daga cikin salloli amla ko ku a fakira sai aka ce innal farda lalle yankewa farlantawa kana ta kasance salatan sallah ce qabla tulu'i shamsi gabanin ketowar rana wa qabla ghurubiha da kuma faduwar rana kawai sallah guda ce ake yi kayan rana ta hito asuba kenan kayan rana ta fara lasar kenan su kada yake yi intaha magana ta kare ko kuma maganar da ibn hajar ya kawo ta kare وروى الحارث مال حارث ابن أبي أسامة دان أبو أسامة يا رويته من طريق ابن لهيع daga hanyar ɗan lahiya mausulan sadaddan isnadi an zaid bin harisa daga zaid dan harisa radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma uhiya ilayhi a cikin farko abin da aka yi wahayi zuwa gare shi atahu jibrilu malaika jibril ya zo wurin shi ta'allamahu alwudu'a sai ya koya mashi alwalla ya koya mashi mi alwalla ashe alwalla koyanta ake wa ake koya ma shugaban halitta to ina gare ka kai dada ko ka koyi alwala ko ko kana yin tare ne kawai tun da kaga ana yi ko ya sake inda Allah ya faɗe ta yace ga yadda za a yi kuma kai ba ka daga cikin waɗanda suka san inda ma ya take kenan magana ce ta ka koya kai maka muna ganewa ko ganin ana yi ba ya isa mu yawa sai in malami za ka tsarewa yana yi ka tsare shi da kallo ka ga yadda yake to shikenan amma ni ba malam ba kai ba malam ba kuma in ga kana yin ce shikenan yadda na kana yi zani wacce haka yake to kai fa allamahu alwudu'a malaika jibril ya koyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alwallah falamma faragha min alwudu'i lokacin da ya kare alwallah akhadha gharfatan min ma'in sai ya ɗebo wata kamfata ta ruwa فنضح بها فرجه sai ya yi nahi yayyafa ma gaban shi wannan ɗibar ruwan da yi sai yayyafa ya yayyafa ruwan ga ga ainihin al'auran shi wa qadarawa ibn majah kuma lalle ibn majah ya rawaito shi bi ma'anahu da ma'anar shi wa ruwa nahwuhu kuma an rawaito ma makamancin irin wannan hadisi anil bara ibn azib daga bara'u dan azib wa ibn abbas da abdullahi dan abbas wa fi hadithi ibn abbas a cikin hadisin abdullahi dan abbas wa kana dhalika min awwal al fariida abdullahi dan abbas a cikin riwayar shi yace wannan ya kasance daga farkon abin da yake na farillan da aka farlanta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam وقد ذكر ابن هشام مالك ابن هشام يا فديتي وان النبي صلى الله عليه وسلم لله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه da sahabban shi ibn hisham kuma tsohon mutum littafin shi tsohon littafi littafi ne na sira yana daga cikin littattafan farko da aka rubuta na sira domin tsohon littafi ne ba ya ba shekara 1200 bayan littafin da rubutawa tun kayan su bukari ma aka rubuta shi tun su tun ma bayan su bukari ba kaga tsohon littafi ne ko to ibn sham ya faɗi cikin littafin shi na sira da lalle annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu da sahabban shi kayu sun kasance idan hadarati salatu idan sallah ta zo lokacin sallah yake nan zabu ila shi'abi ko zabu fi shi'abi sai su abin nan su tafi cikin duwatsu a shi'abi jami'i na shi'ib yawa ma salaktum shi'ban wala wadiyan shi'ib ba sha'ab ba shi'ib da yi mashinin kasra hanya tsakanin duki da duki ita ake ce mai shi'ib to shi'abu kuma hanyoyin da ke tsakanin duwatsu kenan to sun kasance wato idan lokacin sallah sai su wagwatsu su babbaza a cikin duwatsu fastaghfu sai su koye bi salati da sallar su min qaumihim daga mutanen su mana suna koye sallah dan ka ga suna yi wa qad ra'a abu talib annabi sallallahu alaihi wa sallam wa aliyan abu talib wata rana ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da sayyidina ali yusalliyani marratan suna sallah a wani lokaci kallama ba fi zalika sai musu magana cikin haka yace su bari in sallah ce me suke haka walamma arafa jariyat al-amri yayin da ya gane girma al'amarin to al'amari ne wanda wato ba za a bari ba amarahu ba bi sabati karshen wurin amarahu ba bi sabati sai ya umarce su da su ci gaba da abin su tunda abin baya baruwa sai su ku ci gaba da aikin kaga ya nuna abu talib duk tun a makka ne ya ko kuma tun yana da ran shi da lafiyar shi yawwa shi kuma ya rasu ma shekara ta goma ne bayan manzo Allah ya bayyana ko yawwa to kaga kenan an dare ana sallah a makka tilka malam yace waccan hiya al-ibadatu ita ce ibada allati umira biha al-mu'minuna wacce aka umarci mu'minai da ita wadda Allah ya ce wa qimus salata ko ba gaba wa ku tsaye da sallah hafizu ala salawati والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ولا تعرف لهم عباداتهم ba a san su da waɗansu ibadodi ba wa awamiru ba a san su da waɗansu umarninnika ba wa nawahin da kuma hana-hana ba ukura na daban ba ghaira ma ya ta'allaqu bi salati banda abin da yake da alaka da sallah babu wani umarni da aka ba su wa inna ma kana alwahyu kawai wayi ya kasance ne yubayyinu lahum yana bayyana masu jawani bashatta bangarori bangarori daban-daban min tauhidi na abin da ya shafi tauhidi yana bayyana masu wannan bangaren amma ita sallah ita ake yi sauran ibadodi duk ba a yi amma tauhidi kuma a san Allah a rike bautan Allah a rike girman Allah a dogara da Allah shi ake ta gaya ma mutane a yi halaye masu kyawu a yi ɗabi'u ana ta kakkaɓe ma mutane daudar da ke tare da su saboda ake taɓa kowane ɓangare na tauhidi wa yuraqibuhum kuma wahayi yana kwadatar da su fi tazkiyatin nufusi a cikin tsarkake karu mutane zamanto masu tsarkake zukatansu masu kula da zukata kasan sai zuciya ta gyaru zahirin ka zai gyaruwa wa yahuttuhum kuma yana kwaritar da su ala makarim al-akhlaq aw sa kyawawan dabi'u halaye manya manya waɗanda duk inda mutum yake ya kamata a ce yana da wannan halayen to wahayin da ke sauka yana kwaritar da su ne akan su zamanto haka nan ويصف لهم الجنة والنار كما وحي ينا صفا تامس الجنة ينا صفا تامس وتا كأنما كأنهما رأي عين كي كاتي وتا دا الجنة غني إذا نوني فأمن نباوشي كتوى رأي لأين yawa Allah yana gwada mu aljanna kamar ga tanan muna gani sai ga wani lokaci ma ana magana aljanna sai kai ta tunanin ta ga tanan ga tsarin ta nan da yanayin ta kuma kai baka ganta ba wanda yadda kai imani da ita haka ma ita wutai ita ma ana ban tsoro a kanta sai ga kamar ga ta nan tana ci tana balbali alhali kuma baka ganta ba amma saboda Allah ya baka labari to kamar ka gani wa ya'izuhum kuma wayin ya sauka yana zo masu da wa'azi bi mawa'iza baligha da wa'azuzzuka waɗanda sun kai matuka tashrahu sudura wannan wahayin wannan wazin yana bude masu zukata wato zazzin ruha sannan kuma tana ciyar da rai wannan ran naka tana ba shi abinci wazi da ake yi ana yi nishi saboda mi saboda ranka ya samu abincin ci ranka ba jikinka ba jikinka abinda yake bukata ruwa da abinci da kayan kwalme-kwalme abinda jikinka ke so amma ranka abinda yake so shine wahayi wa'azi a ce ma Allah na son kaza ka Allah baya son kaza ka bari yawa to da haka ne ranka yake samu ya ce koshi in ba haka ba sai ya mace ga ka jikinka da rai amma ranka ya mutu saboda baka da imani wa tahdu bihim sanan wa'azin yana tafiya da su yana gargada su yana kora su shi ne ma'anar tahdu ila jawin akhar ya zuwa wato wani yanayi na daban ghayar alladhi kana fihi almujtama'u albashari ba irin yanayin da al'umma ta bil adama suka zamanto a cikin shi ba ana zaka a wancan lokacin wazi ya kai ki dama ya dauke ka daga mummuna hali zuwa kyakkyawan hali ya ɗauke ka daga shirka zuwa imani ya kafirci zuwa musulunci daga muguwar ɗabi'a zuwa mai kyawu wani wa'azi kenan amma dan ka saurari wa'azi kuma ka yi ƙememe ka ci gaba da lalata kaka abu ba Allah ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum ma shadda tafiya da mutane sun aikata wa'azin da ake ban sun yi aiki da shi da ya zama to alheri gare su saraka wajibi ana sauraron shi dan a burge ba kamar yadda zaka ce bari ta yi wurin wa'azin wani mu shawo dariya ka ce ka sauraro maganan Allah saboda ka yi aiki da ita ka je ka ji wani hukunci ka je ka ji wasu ɗabi'u wasu halaye mara kyawu ka rabu da su masu kyawu kuma ka rike su ka yi aiki da su da haka ake sauraron wa'azi wa haka labarin ya ce to kamar dai haka dai ne marar salasatu a awam shekaru uku suka shuɗe wa da'watu lam tazal da'wa tana nan bata gushe ba naqsuratan takaitatta ce alal afradi akan ɗaiɗaikun mutane har yanzu ba a yi toga hiri haka a yi kowa na ji ba har yanzu dai bin mutane yake ɗaya bayan ɗaya ana gaya masu sai mutum ya ce ya karba wani kuma ya ce a ina nan dai ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيبين دا دعوة مسلمتي با في المجامع cikin wuraren tarurrukan mutane wannan wadi da kuma dandali dandali kasa akwai dandali akwai kuma wurin taron mutane wuraren tare su ne kamar wurin daura aure ko wurin suna kasuwanni kaga waɗannan wurare ne da dama in dana wannan abin to sai an ta duk ranar kasuwa to sai mutane sun zo duk wurin daura aure sai an yi ne dan tara mutane duk wurin zanen suna sai an yi ne dan tara mutane to su ake cima almajami na wari kuma su ne wurare waɗanda gungu gungu na mutane majalisa jami ne na annadi faliyadau nadiya faliyadau nadiya haka ne ko? nadi shine jama'a jama'a da suke taruwa laraba suna da na- abin nan suna da annawadi ko al'andiya di jami'i ne na shi kamar irin gidajenmu na da- na da na samariya wanda ke akwai nan garin kowace unguwa tana da gidan samariya to su ake ce manati suna da su gwargwadon yadda mutanen suke gwargwadon abin da ake gudanarwa cikin wannan gidan samariya su a wurin su mu da ma gidan samariya dama nan ba karatun qur'ani ciki ba wa'azi ciki sai shegantaka yau daga raye-raye sai kaɗe-kaɗe sai kwas sai abubuwa da waɗanda suke ayyukan masha a nina a sha to su kuma can su ma dai galibi laraba da haka ne da yan ga nadi to kullum suware ne kullum akwai wani mawaki da za ka yi to zo ya tashi ya katta kenan to amma dai a, annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ire-iren waɗannan wurare duk bai hito ya gayi addinin musulunci bai ce a zo a yi musulunci ba har yanzu koya ake illa annaha sai dai ita da awa din kira zuwa ga Allah din aurifat an santa an ji labarin talada Quraysha a wurin Qurayshawa ma'ana duk Qurayshawa sun ji labarin bayyanan manzo Allah amma saboda sun ga bai hito ga hili yana yi ba bai tara mutane ba ba a san ma ina mutanen suke ba a damu da shi ba wa fasha dhikrul islami bi makka ambatar musulunci da ya watsu a cikin garin makka ana ta maganar musulunci musulunci wa tahaddatha bihi nasu kuma mutane sun yi ta labari da shi ana ta bari shi wa qad tanakkara lahu ba'dhum ahyana kuma lalle sashen su wani lokaci suna boyewa da shi wa tazaru ala ba'dhil mu'minina kuma suna kawo uzurinsu akan waɗansu masu imani ga abin da ya samu su yi ba wa tadau kai wa tadau ala ba'dil mu'minin kuma sun yi ta'adi akan waɗansu mu'mini illa annahum sai dai su lam yatamu bihi kafiran duk da haka nan duk da yake suna fada da addinin suna kiyayya da shi dai amma dai ba su damu da shi sosai ba me yasa haisu lam ya ta'arraf rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li dinin saboda hayin bai magana kan addinin su ba ya da kyau ba ya kyale su muna ganewa ko to da zaran ka shigo abubuwan mutane ka ce abin da ake baya da kyawu abu kaza baya da kyawu to yanzu an fara fada da kai mun kai shiru kana ta magana dai kana ta magana baka taba kowa ba to ba wanda zai fada da kai manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce musu addinin su na ƙarya bane addinin su ba daidai bane addinin su kafirci ne shirka ne ba addini ne wanda ba Allah ya ce a yi shi ba ai kyale shi shi yasa su ma suka kyale shi amma wannan bai hana wa- waɗansu ɗaiɗaiku da suka bar addinin cikin gidan- gidansu da uwaye ke yi ba bai hana a ɗan ba su kashi ba ko a kore su ko a hana sai ta abin da ya kama da wannan walam yatakallam fi alihati kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi magana a cikin gumakansu ba ya shiru ya kyale su bai taba addinin su ba bai taba allolinsu da suka ɗauka su ne allan da ake bauta ba wallahu ta'ala alam wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana shike me me ce ya yi sun suka ce
جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال علم ما يأتي عن دين الرجال قال an gani mutum ne na zaune iri takardar ba ta hitawa hadisin na aisha ne ko cewa salim maula abi huzaifa aisha ta bada labari cewa yana tare da mu a cikin gida cikin gidanmu kuma ya kai inda maza suka kai ma'ana shi ma ya balaga kuma ya san abin da maza suka sani ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki bashi nono za ki haramta akan shi haka ne ko yawa ta ce sai ta zanna shekara ɗaya ko abin da ya kusa ga wannan la uhaddithu bihi haka ne ko rubutakar da ce ba ta da daɗin rubutuwa uhaddithu bihi ba ke iya ganin ma'ana dai mahallin shahid cewa a shayar da ya halitta a shayar da babba kenan ko a wannan bangaren kawai ko kususiya ce ko kuma Allahu ta'ala alam Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ta umarni da shayar da Salim na Abi Huzaifa saboda yana shigowa a gidansu a matsayin in ka shayar da shi ya zamanto ya zamanto muharramanta shi da ma'ana hadisi hadisi na biyu kuma la taktubu anni hadisi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace manzo Allah yace kada ku rubuta mini don kataba ni ghayr al-qur'an duk wanda ya rubuta mana abinda ba al-qur'ani ba falyamhu ya goge shi wannan farkon musulunci wa hadithu anni wala haraj amma ku zan ji faɗin hadisai na ba laifi amma ka ku rubuta me yasa saboda kada hadisi da alkur'ani su rikici mutum ya kasa bambance tsakanin qur'ani da hadisi ba wannan yana rubuta yana nuna a manzala ya hana a rubuta hadisi ba ko mutane suka rubuta ba kamar kaza ba alayya duk wanda ya mana ƙarya آه، قال أس- قال هشام همام احسبه قال متعمدا فليتبوأ وقاله من النار wanda wato ya mana ƙarya ina tsammani manzala cewa ya gangan to ya nemi wurin zaman shi a cikin wutar jahannama wallahu ta'ala alam to Allah ya duba mana bukatu ya shafi mana wayan mu Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta Allah ka ba mu da abinda mai albarka Allah ka raba mu da talauci da yiwa ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka sa mu rayuwar mu alkhairi da albarka wannan gyara da aka yi wa masallaci Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mu dukiya albarka ya sa mu rayuwa albarka kuma Allah ta'ala ya yawaita mana ire-iren waɗanda za su kula da irin waɗannan wurare da ake bauta Allah Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi Allah ya sa mu dukiya albarka Allah subhanahu wataala ya saka da gidan aljanna Allah ka sa mu kare da duniya lafiya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin